أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم masu neman fassarar salatul fatihi Allahumma wannan suna ne na Allah wanda baya ba da aronsa Allahu ne aka hada da ma ma din nan ma'anansa kamar an ƙara yani ya Allah ya Allah amma asirinsa ga sunan Allah ga an kawo min jaye kuma na Muhammadu a kusa mai da ake ce Allahu wa rasuluhu Allahumma ya Allah salli kai salati to salatu da larabci sunan sallah ne a cikin addini sunan addu'a ne a larabci to shi ainihin salati kuma irin wanda Allah ya yi wa annabi da shi da mala'ikunsa ya gayyaci muminai na mutane da aljannu su ma su yi wannan irin salatin har yanzu ba a gano ma'anarsa ba ba a gano ma'anarsa ba har yanzu sai dai a bi umarni a yi shi domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu yi maka salati mu yi maka salami salami dai masa yadda ake assalamu alaikum ya rasulullah salati kuma yaya yake yace qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali kama sallaita ala ibrahim har zuwa ƙarshe shine salati wato a wurin Allah salati a wurin Allah wani abu ne wanda ba a san ma'anarsa ba tsakaninsa da annabinsa yake masa salatin wanda ya dace da da shi fadar Allah da ya dace da wanda za a yi wa salatin shi annabin sallallahu alaihi wasallam salatin mala'iku a wurin annabi suna nema masa ƙarin daraja kuma suna bin umarnin Allah salatin muminai da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna bin umarnin Allah da yinsa ko suna tawassuli da yinsa da kusatan annabi da shi don annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya masa salati daya Allah zai masa salati goma duk wanda ya masa salati goma Allah zai masa salati dari duk wanda ya masa salati dari Allah zai masa salati dubu duk wanda ya masa salati dubu Allah zai shigar da shi aljanna da annabi ka faɗa da ka faɗa salati kin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin sayyidina shugabanmu sayyidu da larabci shugaban jama'a manan jama'a shi sayyidun nan kamar daga sawadu aka ɗauko sayyidu domin jama'in suka tar suka yi yawa ko farare ne za ka hango baƙaƙe ne domin kawunansu ba hula kawunansu duk gabaki da baƙaƙe ne in suka tar suka yi yawa kashe duk baki-bakin da kake ganin nan mutane ne kuma dukkansu mutanen wane ne shi ne shugabansu shi ne sayidonsu shi ne sayido wato baki-bakin da kake nan na jama'a duk gaba ɗaya kawai an tara jama'a ba su da hula ba su da rawani sai kawunan su kawai kake hanguwa baki to wannan bakin taron duk gaba ke ɗaya na wane ne shi ne sayidonsu shi ne shugabansu to salli ala sayyidina muhammadin wato asirin da yake ciki an taɓa cewa ya rasulullahi kai ne shugaban halitta kai ne shugaba sai sai sayyidu Allah mai jama'a shugaban jama'a wanda ya halice su yayi su shine sayyidu shine Allah to wannan wani abu ne mai zurfi a wannan wurin sayyidina naɗin nan kuma yau yana amfani da shi a cikin maganganunsa yana ɗauko maganar naɗa cikin littafin hulasa wato dan maliki ce للرفع والنسب وجر الناس له للرفع يعني بشير فيها تاشي للرفع والجر ونسب الناس له تعرف بنا فإننا نلنا المنة نعم
يا ج- يا جفارة نعم
للرفع
والجر للرفع والنسب وجر الناس له نعم للرفع والنسب وج- وجر الناس له تعرف بنا فإننا نلنا المنة في ضميري ما يتأوكن كون إذن حركة babu kamar na na din nan shi yana karban rufu'a in ka ce ji ina mun zo kaga na ya zama mai
لازم الفرق ya zama fa'ili marfu ya zama marfu'i ko نعم to fa inna na mu din nan نعم na ya zama menene منصوب in ya gabu da inna ko نعم
ha ka ka arif bina bina bina fa و- والجر الناكنة إيه.
مجرور ma ya zama majruri نعم to kamar domin shi ya amfani da nilna ne shi ya rufu'an rufu'an nadin nilna نعم nil na na ya zama marfu'i to to shi fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama نعم ita kamar nadin take a wurin Allah kullum manzon Allah yana nan karkashin Allah yana sujjada ba dago kai kuma shi shi ne marfu'i domin alfa'ilul marfu'u bin nasu huwa alfa'ilul ha? هو الفائل المرفوع بالدم نائبا هو الفائل المرفوع بالدم نائبا أين حضرت الأيام وهو جدير شي مرفوعي نيلو من شي نائب الفائل ني نعم شي النبي نائب الفائل ني شي نائب الفائل مرفوع ني كذا يا سام رفع أفادن الله كو- دك كل شيء يا خفضة ya yi sujjadan da ba tasowa zamowarsa shi ko na'ibul fa'ili marfu'i ne to kuma yana ɗaukan nauyin halittar da Allah ya ɗora masa mansubi ne kullum yana cikin nasaba نعم saboda za ka ce salli ala sayyidina daga na ya zama ma- majruri نعم anna sayyidana oh نعم anna anna muhammadan sayyidana نعم haka na ya zama منصوب mansubi irin Ah. To, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Allah kai wannan salatin da kai kadai ka san shi to kai irin sa akan sayyidina shugaban mu muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ulida wanda shine farkon halitta dukkan halitta gaba ɗaya tana cikin babu ne ba riga an yi ta babu ita amma wurin Allah tana nan domin ba abin da ba cikin ilimin Allah cikin ilimin Allah halitta tana nan amma a- a- a- a- akwai babu bata zo ba tana rufe a cikin ilimin Allah نعم don komai na cikin ilimin Allah misalin wannan kamar dai ka zo waje a citak ka ce masa ina da fili na faɗinsa kaza tsawonsa kaza abin da nake so a gina mini kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shi za ka zana mini to tun da ka soma maganan fili na ɗin nan to shi ya riga ya ga filin نعم lokacin da kake magana shi yana ganin filin naka ce ina son ka gina mini kaza da ka duk kazan da ka faɗa ya gina ya gama kamun ya gama maganarsa shi ma filin a cika ya riga ya gama gininsa har ya kakkafa itatuwa har ya hoton mutane ga wasu tsaye ga hoto a zaune da ga yara suna yawo duk ya riga ya gama shi a citak shi kadai to a lokacin da bai sa alkalami ya yi zane ba نعم ba wanda ya san wannan abun daga shi wanda ya bada labarin sai shi ashtak din da aka ba shi labari da ya ɗauki alkalami ya soma zane نعم zanen abin da mai fili ya gaya masa Mm.
to abun fa ya soma fitowa wa na uku نعم da biyu ne kaɗai suka sani shi mai wanda ya kawo fili ya ce ga abin da zai masa da wanda yake masa bayani ya ce ka ya riga ya gini ya gama to ga ya gama zane zanen abin da mai fili ya gaya masa to shi kenan sai ya miƙa wannan zanen wa birkila birkila har ya yi ya gama ba zai fita daga cikin zanen da aka bashi ba har a kawo wajen masu fenti su yi ba za su fita daga cikin abin da mai fili ya gawa a citak ba kaga lokacin da aka yi ne kaga magana ta wuce tsakanin mutum uku da mai fili da acitak da birkila ya yi shiga duniya gashi ana gani ko ina amma lokacin da ba a gina ba ba a zana ba ba a gina ba wanda ya sani sai mai filin da ya niyya da kuma acitak din da ya gaya to haka wa in min shay illa indana khaza'inuhu wa ma nazilu illa bi qadarin ma'lum kowane abu namu in ji Allah taskan sai na wurin mu in ji Allah wa ma nunzilu ba za mu sassaukar da shi ba illa bi qadarin sai akan lokacin sa ma'lumin sananne a wurin mu Allah ya san zai halitta ya riga ya gama da ita ya jaffar kalma har ya gama amma babu ita waje tana cikin babu amma shi ya yi ya gama ya sani ya yi ya gama tana cikin iliminsa ta fito daga irada to sai ta iso kudura sannan so maganin alama lokacin da take cikin ilimi take ta sauka ta zo wajen irada kamun ta sauka kudura to sai ta zo kudura ne za a soma wani zai soma gani a kudura ta jiziya kudura zartarwa kowane abu a wurin Allah yana sane da shi ba zai saukar da shi ba sai lokacin da ya ga dama ya yi abin da ya fara bayyanawa na ganin damansa abin da kiransa halitta shi ne haƙiƙar muhammadiyya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ajiye shi a wurinsa a lokacin babu sama ba ƙasa don sama da ƙasa halittu ne ba a yi su ba ba sama ba ƙasa ba duniya ba lahira ba wuta ba aljanna ba komi ba kowa dukkan su waɗannan suna kunshi a cikin ilimin Allah da iradarsa ba su zo ƙudura ta karɓa ta yi aike ba ba ta ba wurin zartarwa tabin da aka fara yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine daga shi kuma sai aka yi ta bayyana halittar da take auren Allah ɗin to shi yasa aka ce alfatihi wanda yake ya buɗe ko mabuɗin lima'un wulika abin da yake kulle a cikin babu na halitta kenan da aka yi halittan kuma shi ne farkon halitta kuma aka zaɓi waɗansu manyan bayin Allah cikin halittar dama an yi su don su zama su ne manyan bayin Allah masu daraja jagorori ganin daman Allah da ake kira su annaba wanda su annaba suna matsayi na biyu a cikin a cikin asirin Allah daga fadan Allah sai su amma su ma sai an aji annabi Muhammad daban tukuna sannan a zo a ajiye waɗansu annaba guda hudu daban a ƙarƙashinsa su ba su da iko su je inda yake kamar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba da iko ya shiga cikin kunhul haqqi huyatu zati shi ma sai dai rataya ita ya jingina ya rataya a wurin ba shiga ake yi ba balle fa wani shi kuma inda yake annabi guda hudu nan ba su da iko su je sai dai shine zai zo ya gansu kamar yadda qur'ani yake ce maka يدرك الابصار هو يدرك الابصار نعم دي زي زي كسو اما سو ba su inda yake ba duk ba za su iya zuwa wurin ba jalala ba za ta basu ba karkashin su su guda hudun nan akwai wasu manzanni su ko ba su da iko su je inda waɗannan guda hudun suke sai dai guda hudun in za a yi taro na annabawa sai su zo tare da zurafu annabi sallallahu alaihi shigo cikin annaba yan manzanni yan uwansu su kuma wannan manzanni karkashin su akwai annabawan da ba aike su ba su kauri da suke ba mu iya zuwa wurin su annaba to daga nan sai asirin fadan Allah za ki kira sirul ka'inati to daga nan sai a zo inda mala'iku suke zuwa wannan wurin kan ba wanda zai zo wurin bayyana sifofin Allah ne da sunayensa wurin annabawa ne an da wurin alamul arwahi alamul asrari alamul jabaruti to nan ake samun mala'iku daga nan kuma sai a zo inda ake samun manyan waliyai manyan sabbai manyan waliyai masu sauko a zo alamul anwari sannan a zo inda muke nan a ƙasa daga sama ta duniya zuwa inda muke to waɗannan abubuwa duka masu Allah shi ne sai da aka halicce shi ya fito tukura aka fito da su shi ya sake cikin alfatihi lima ungulika mabudin abin da yake kulle war khatim lima sabaka da aka gama aikan annabawa kuma da shi aka yi ciko aka cika ta aikan annabawa shi aka ce wal khatim lima sabaka shi annabi Muhammadu في نافل الحق بالحق الحق من أسمائه تعالى حق sunaye ne guda biyu aka ɗauki farkonsu aka haɗa aka mai shi suna ɗaya hayyu wata rayuwa mara iyaka ta Allah ayyumu wata ƙudura wani iko wanda bai da iyaka to aka ɗauka da haɗin nan da ƙa aka bar shi kalma da ya zama haƙo to sai Allah ya ba kansa wannan haƙƙun sunansa ne alhaƙu min asma'i ta'ala yake wannan lahu wal haqqu abin da ba shi ba duka ba komai bane duk abin da ba Allah ba komai bane alhaƙu min lahu wal haqqu annahu tirmidhi huwa al batil nasir al haqqi mai taimakon Allah bil haqqi da gaskiya gaskiya Allah da ya bayo kansa wannan sura na haƙu sai miƙa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan suna وآمنوا بما أنزل على محمد هو الحق daga sai Allah ya ɗauki wannan suna sai ya miƙa wa addininsa wallazi arsala sama bil hudi wa dinil haqqi addinin da annabi ya zo da shi sunansa haqqo kuma ya ba wa alqur'anin da annabi ya zo da shi wannan sunan alhaqqu min rabbika to a haqqu sunan Allah haqqu sunan annabi Muhammad haqqu sunan addini haqqu sunan alqur'ani shi ne kowanne yadda ya koro da yadda zai tafi za ka gane wanne ake nufi a ciki nasirul haqqi yana taimakon Allah bil haqqi da gaskiya domin akwai masu taimakon gaskiya amma da ƙarya za su iya taimakon gaskiya ɗin inna la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul fajir Allah yana taimakon wannan addini ko da mugun mutum kaga ashe mugun mutum zai taimaki addini ba da gaskiya ke taimakon sa da wani iko dai na Allah yanzu su kafiran da suke kaiwa kayan agaji wajen mutanen da suka labaita ta kaga wannan taimako ne sun taimake su amma tun da kewa mutanen gaskiya bane abin da suka yi ba gaskiya ba bai da wani amfani a lahira shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai taimakon Allah ne mai taimakon addinin Allah ne mai taimakon wahayin Allah ne bil haqqi da gaskiya kuma hasil haqqi bil haqqi wal hadi shine mai shiryar da bayin Allah Allah yana cewa innaka la tahdi man habatta ya rasulullah kai baka shiryar da wanda ka so walakin Allah hadi man sha amma Allah shine mai shiryar da wanda ya ga dama to ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim innaka la tahdi man ahbabta har nan kuma an ce wa innaka la wallahi tahdi ila siratin mustaqim siratin lahi eh wannan misali ɗaya ne a samu kofa ce tana da sakata a ciki tana da kwado a waje to dama annabi yana cewa umirna an nako bizawahir wallahi tawalla sara'ir kuma abin da aka umarce mu hukunci da abin da yake bayyane abin da yake boye na Allah ne to shi sai ya zama sakatar nan tana hannun Allah waɗo kuma na hannun annabawa da malamai shin idan masu kwaɗo sun buɗe kwaɗo mai sakata bai ja sakata ba kofa za ta buɗo? a? to lokacin da aka ce in naka la ta hadi mana babta din nan kenan akwai sakata ba a cire ba amma in an ga dama bayan an buɗe kofa sai a ja sakata wa in naka la ta hadi wallahi kai shi kana shiryarwa Ila- wallahi kana shiryawa da kuwa ce ba za ka shirya ba sai Allah ya gada wato ya gada ba ya ja sakata din sai ka shiryar shi walhaji mai shiryarwa ila siratika zuwa ga hanyarka almustaqim madaidaicin hanya Allah salatin da zaka yi wa annabin nan ba gurgudun yawan kwayoyin ƙasa ko gurgudun yawan kwayoyin ruwa ko gurgudun yawan kwayoyin halitta ko gurgudun yawan ganyaye ko ciyayi ko mai a'a kai masa salati din nan haƙƙa ƙadirihi wato daidai da alkadarinsa shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da mu'jiza kamar yadda annabawa amma mu'jizozinsa sun fi dukkan wata mu'jiza da wani annabi ya zo da su amma ba su da yadda za su yi su shigo duniya gaba daya ta yi kaɗan ta yi kaɗan sai a ɗauko gurgudun abin da duniya za ta iya karɓa a miƙo alkur'ani shine babban mu'jizar da ta zo duniya alkur'ani a gurgudan abin da duniya za ta ɗauka shi aka miƙo yanzu idan ka ɗauki hoton makka da madina hanset ko ko hoton yaƙi ga jama'a ga komai kana gani su ɗin ne ko ba su ɗin ba ne su ne ko an yi hannunka yana iya riƙe makka da madina a ɗan wannan wannan dan wannan abu ko ko ba su bane su ne amma kai kan ka ka san su ne amma ba su bane to sai zaka yi da makka da madina ne ya ya zaka sa hannunka kana kallo amma su din ne wato an dauka maka ne gurgurun yadda shansa din zai iya dauka ai ko ko ko talabijin aka sa aka babba a daki aka dauko hoton ka san talabijin ba zai iya daukan makka da madina ba hukun wani wani wurin yaƙi ana buga bindiga ana talibin ana tashi a cikin gida cikin ɗakin ka shi din ne ko ba shi wani shi ne amma fa gwargwaron yadda halin wannan wurin zai iya ɗauka aka nuna maka ba yadda da yake ba to Allah kai wa annabi salati gwargwadon alkadarinsa ba kuma idarinsa ba alkadarinsa darajarsa domin du- duniya ne wurin bayyanar mujizarsa to ita ma duniyar ba ta da iko ta ɗauki mu'izar manzon Allah sai da ya kawo kaɗan wanda zai dace da duniyar da mutanen duniyar a basu tunda wasu ƙarni ya ce sabuwar wasu ga annabi ba ai inuwarsa ku gani kamar mutum ya tafiya ga jikinsa ga inuwarsa na binsa sai ka ga inuwar jikin kuma yana waje ɗaya ka gan shi a to ai ka- tun da ga inuwa ga kunnuwansa kana gani ga hannayensa ga gahuwansa ga rawaninsa ga a cikin inuwa ai ka gan shi amma shi din ne ka gani ta haka wai sulkar ne ga sabbai sai sai na umaru sai na alikuta wai kana nufin ko abubakar bai gaishe shi wallahi ko abubakar bai gaishe ba inuwa sai ya gani to mu'jizozin annabi gurgudan shi yasa mai alburda yace launa sabat قدره آياته إذا من آياته حين يقدر سرونه mu'jizozin annabi ba a kawo su suka zama daidai da darajarsa ba da sun yi daidai da darajarsa in ka zo kan kabarin da ya mutu shekara da shekaru shekaru da yawa sai ka tsaya ka ce kai na cikin kabarin nan albarkar muhammadu ka tashi to sai ya tashi sai ya tashi wanda ya mutu shekara da shekaru ya riddige a ya samu hina yuda dari sarre mame to amma alkadarinsa daban mujizarsa daban mujizarsa ba ta samu daman shigowa duniya ba ta fi karfin duniyar aka shigo da gurgudun yadda za ta iya ɗauka ita ma balle alkadarinsa balle fa alkadarinsa shi ibrahim yana cewa يا حد... يا حضرة ال... مختار حضرة سيدي آه، فآيك لا تنهى وقدرك فوقها ومقدارك السامي الألي فوق ذلك كيف يقول نا تبتا mu'jizozinka ya rasulullahi ba su da iyaka ba za a iya gane su ba amma alƙadarinka ya fi su kuma miƙidarinka ya fi alƙadari shi kuma don miƙidarin banda Allah ba wanda ya san shi shi alƙadari Allah ya nuna waɗansu sun san wani abu daga ciki wani abu kamar yadda mutanen duniya sun san wani abu daga mujizojin manzo Allah ka wani abu wanda duniya za ta iya ɗauka da kuma za su iya su ma za su iya fahimta ta amma alkadarinsa waɗansu manyan bayin Allah ne Allah ya sanar da su wani abu daga ciki amma miƙidarinsa wanda Allah ba wanda san iyakar miƙidari ya sa haƙa ƙadirihi wa miƙidarihi al'azim azim ka kai masa salatin nan ya dace da girman alƙadarinsa da girman idarinsa al'azim mai girman nan. Domin kada tafiya dukkan halittun nan da suke duniya gaba ɗaya suna da jikunansu da jikunansu da komai dukkansu gaba ɗaya abinda za a fara suke kusa da mu shine anasir wato ƙasa da ruwa da wuta da iska su suke su ne aka yi halitta da su to daga nan su in an wuce su sai a je na batat tsire-tsire itatuwa itatuwa ciyayi duk da abubuwa da suke da rai amma ba su iya kare kansu kaga itatuwa suna da rai suna kana ganin suna girma ko ciyayi suna da rai amma in ciyawa ta ga mai lauje za ta gudu ya zo yankanta mai fatanya fa za ta gudu itatuwan sun gama gatari za su gudu ha dabbobi fa gudu suke su ga kaga an wuce kenan su su nabata abubuwa tsire-tsire sun wuce anasir guda hudu to nan kuma yanzu in an shigo dabbobi su kuma sun fi tsire-tsire wato hayawanat sun fi tsire-tsire domin za su iya kare kansu sun san abin da zai amfani za su gudu su je wujen sun san abin da zai cuce su in sun gashi za su gudu yanzu mahaucin ya shigo garkin fulani ko ba da wuka ya shigo ba duk gaba kai sai su fuf sai su yi su tarwatse wai sun ga mala'ikan mutuwa mahauci ba in ya shigo garkin fulani ba da wuka ba da kowa ba sai hancinsu ya gaya musu wannan mala'ikan mutuwa ne ita ce ta fit duk sai su yautar da sai da wanda suke cikin igiya saboda mawaci wai mala'ikan su na mutuwa to daga nan an wuce a nasir an hayo an wuce nabatat an wuce an zo hayawa nat wato dabbobi na ruwa da na tudu da na da kwari na tsakanin sama daga nan dabbobi kenan to sai ai so manyan dabbobi wato mutanen da ba su samu ruhin musulunci ba domin ruhi iri biyu ne akwai ruhun haiwaniyun rai na rayuwa na kowace dabba har mutum ma dabban ne amma shi an ba shi rai an ba shi ruhi na addini akan ruhi na hayawani to ya zama wani iri daban mai daraja mai karama shi dan adam kazalika kazalika ruhan min amrina ruhan min amrina ruhu daga daga amrun Allah daga addini ne ya shiga cikin ruhun hayawaniyun to shikenan wannan mutum zai zama musulmi a wanda wannan bai shige shi ba kamar dabba dai ko in hum illa kalan ambal hum adal ya dabba ya fi ma dabba muni don dabba ta san mai ba ta ta san mai halakar da ita amma shi kafiri bai san mai kyauta masa bai san mai mai cutar da shi ba su kuma kafirai sai suka zo kashi hudu akwai kafirai wanda suke cikin musulmi har cikin masallaci amma ba su da imanin addinin su ake kira su munafukai kafirai ne inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an to daga nan kuma sai kafirai waɗanda suke da'awar suna da addini suna da annabawa sun yarda da sakamakon lahira an mutu za a tashi amma ba su yarda da wasu annabawa ba إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا daga mutum ya ware wasu annaba ko wani annabi ce bai da shi ba shi ka nan ya kuma cikin wansa kafirai to daga nan kasa da su kasa da kafirai masu littafi wato alal kitabi akwai kafirai sun san Allah wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ardi yaquluna Allah waye sa waye kasa sai Allah waye ku Allah wake tafiyar da wake da bir lamr Allah wake tafiyar da dukkan lamari ce Allah mamaki ya kuka san Allah haka ba ka wata sai ba mu gada ba wa ne mu da bautan Allah sai dai bauta dodo shi ko je ce ji ya je wajen Allah wa ne mu da bautan Allah ba mu gada ba sai dai dodo mu bauta shi kuma je can wajen Allah ya qarribuna ila Allah zulfi shi ya ja mu daga baya ya kai mu kusa da Allah amma wane mu da mai Allah wala wai bauta to wannan suna ake kiran su majusu kafirai marasa littafi ba mu da zubunta tsakanin su tsakanin mu da su su masu littafi na da zubunta saboda sun yarda da wasu annabawa sun yarda da wasu littattafai sun yarda tashin kiyama to da yake wasu yarda da wasu littattafai wasu yarda da wannan annabi to nan ne zumunta mu ta yanke ta iyaka wanda muka samu daman cin yankansu muka samu daman auren matansu amma waɗannan babu ba zumunta tsakanin mu da su waɗannan kuma daga su akwai waɗansu sun fi haka gaba ɗaya suka ce Allah ma babu shi tun ba su gan shi ba da yana nan aida sun taɓa ganin sa su ne mutanen China da aƙida su mutanen Russia da aƙida su wanda ake aƙida communism kuma wai nature ce take abubuwa amma Allah aida yana nan da an taɓa ganin sa ba taɓa ganin Allah wai in ji su to su waɗannan Allah ya naɗe su cikin halittansa ya nannaɗe su cikin halittansa ba sa ganin komai sai halitta sun daga ido su sama ma halitta ƙasa ma halitta gabar ma halitta yamma halitta kudu halitta arewa halitta kamar yadda mala'iku Allah ya nannaɗe su a cikin fadarsa annaba Allah ya naɗe su cikin fadarsa in kai imani da shi ba zai yadda ba sai ka haɗa masa da mala'ikunsa da annabawansa ta haka su wannan kuma aka nannaɗe su cikin halitta tawa su waɗannan in an je an wuce saman nan an wuce za a shiga sama to dukkan ƙwari ba za su kai wurin ba kuma dukkan wani arne ba zai kai wurin ba inda za a wuce sama in za a shiga sama duk wanda bai da iman bai da iko ya shiga sama innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'i duk wanda bai da imani girman kai ya samu shi zama kafiri ba yadda za a bude masa sama shiga ba shiga ko ya mutu ba zai shiga ba balle fa amma waliyan Allah mu'mini gaba ɗaya sun mutu za su shiga sama domin za a tuɓe wannan wannan jikunan nasu rigunan nan za a tuttuɓe su a ji a zuba a kabari a gunne shi wannan mutum a bashi sabuwar riga ta annuri ya tafi da ita sama shiga alamul malakuti riga za a bai ta annuri zatin annuri za a sa ruhin su cikin zatin annuri kamar dai buhu ya ya tsufa an juye an jefar da fatan buhu an saba cikin sabon sabon buhu da haka kabari shi wannan jikunan ne da masu nama da farko da kashi din nan da kashin duk gaba da za a dauka a tona rami a bunne ruhin sai a bashi sabuwar tufa wanda ba ba ba nama ba furgo ba jini amma zati ne mai kyau na haske sai ya sa sai shiga sama halmul malakuti tun ya shiga sama halmul malakuti nan gurgudun imaninsa gurgudun inda za a ba shi wurin zama domin can hawa biyar ne halmul malakuti ma'anarsa tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai ana kiransu alamul anwari to gurgudun imanin mutum gurgudun wurin zamansa a wanda bai da imani ko kaɗan ba shi ba da ba shiga amma mutumin da yake da imani ko kaɗan ne zai shiga kuma ya yi zartin khairan ya rahu zai shiga to daga nan daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai a cikin alamul anwari alamul malakut tun an ƙure an ƙure alamul malakut za shiga alamul jabaruti to nan kuma duk wannan jikin na hasken ma tube shi ake yi jikin da ka zo da shi aka baka da zaka shigo alamul malakut alamul anwari to shi wannan jikin ma za a tube shi a bar rai galiminsa arwahul mujarrada amma ba kowa ke zuwa can ba ba a zuwa sai dai daga inda daga wurin sai dai mala'iku sai dai rayukan annab rayukan sahabbai rayukan manyan waliyai su ma akwai iyakan inda za a tsaye da su a ce duk wanda ba annabi ba kare shigo mana nan rai din duk rai da ba na annabi ba zai shigo mana nan ba wato shine alamul lahuti wurin bayyana sunayen Allah da sifofinsa to daga nan kuma sai a an shigo inda annaba zalla kenan a wurin ba wanda zai zo wurin wanda wani sirrin fadan Allah sai annaba kawai sirrin kaina ce to daga nan sai a bada hawa biyar a wurin shi ma tasirul ka'inati ga annabawan da ba aiko su ba sama da su ko ga annabawan da aka aiko sama da su ko ga annaba guda hudu wanda aka fifita su a cikin annaba wa min min nuhin wa ibrahim wa musa isa ibn maryam wa akhadna min misaqan ghaliza su su fifici dukkan annaba tun da Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd nabiyina ala ba'd to sai aje ya ƙure aje wurin da ba wani annabi mursali da zai je wurin sai wannan guda hudu kawai sai kuma an je wajen zo an ƙure inda suke a gaba ba mai zuwa wurin dukkan halitta gaba ɗaya sai annabi muhammad shi kadai shi yasa yake cewa li waqtum ma allahi la yasuni fi malakum muqarrabun wala nabiyyin mursal aya kuma tana ce wa ma kana allahu liyudliyakum ala al-ghaibi ولكن لا يجتبي من رسله من يشاء Allah ba zai sanar da ku gaibun nan nasa ba alma zai zabi daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama ko manzanni dukkan su zaɓu ne Allah ya sami malaka rusul wa minan nas in kaje za a sake zabe wa kenan kai ma ka sani to shine yake iya zuwa kusa da hadiyatu zati tsakanin ahadu da ahmadu min jaye ne aka sa tsakanin haƙarmi da dal ahadu ya juye ya zama ahmadu na ce min jaye na farko muhammadu aka ɗauko aro aka cusa tsakanin dal da haƙarmi na ahadu sai ya zama mai shi babban sunan annabi muhammadu wanda sama abinda suka san shi da shi ke ahmadu muku abinda muka san shi da sauran bayan allah muhammadu gwargwadon yadda za mu iya sani kenan haƙa ƙadirihi wa miƙidarihi banda Allah ba wanda ya san alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai waɗansu manyan bayin Allah wanda Allah ya sanar da su kaɗan daga ciki amma miƙidarihi lazim ba wanda ya sani sai Allah haƙa ƙadirihi wa miƙidarihi lazim salamu alaikum